أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أسعاد رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقدابي فريد الدهري الذي إطلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والنجاه بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan ramadana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna magana a cikin ishfa bi tarihi hukukil mustafa idan mutum yana son ya zauna lafiya ya zauna da allah lafiya ya zauna da duniya lafiya ya zauna a lahira lafiya to ya san annabi muhammadu ya bi shi idan mutum yana son ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yiwu ka bi manzo Allah da ka ba sai ka ji abin da Allah yake nufi kamar yadda Allah ya nasabta masa akan bin sa ubangiji madaukakin sarki ya ce duk wanda yake son ya sadu da Allah lafiya man kana yarjullaha wal yawmil akhir wanda yake son yake kaunan Allah kuma yake kaunan ya samu Allah lafiya to ya yi koyi da annabi Muhammadu lagar kan lakum fi rasulullahi uswatun hasanatan kenan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir idan ko mutum yana son manzo Allah ya so shi to akwai abubuwa da yake faruwa sanin ka da manzon Allah da da salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake sa mutum annabi ya so ka kai ka so annabi annabi ya so ka soyayya shi yake kai mutum kujerar da bai sai je da kansa ba sai dai Allah ya kai ka dan soyayya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma aman ahabba almar'u ma aman ahabba idan mutum ya duba zai ga ganima ne barida wato ganima ce mai dadi idan kai kana son manzo Allah to kuma bayan kana son annabin to ka sa annabin ya soka ya za ka yi wannan idan kana son annabi ya soka a karo ma ya kuna ladayya yawar kiyamata aksarum alayhi salatan wanda suka fi kusanci da ni ranar tashin kiyama wanda suka fi min salati idan kana son manzo Allah ya soka ka dinga karanta jawharatul kamali a kowace dare sau goma sha biyu jawharatul kamali sau goma sha biyu domin sirri ne na salati na budunil hadaratul ahmadiyya jawharatul kamali sirri ne na hadaratul butuni ahmadiyya ahmadiyya muhammadiyya muhammadiyya daban ahmadiyya daban muhammadiyya zahiriya ne ahmadiyya batiniya manai muhammadu ne to jawharatul kamal ita take mazaunin ahmadiyya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana son ka gane hadaran da yake bawa duniya gurin da ba a gane wannan wanda ba ka ganewa annabi muhammadu wal qasim Allah huwal mudi war rasul huwal qasim to rashin ganewa kaga ganewan annabi ba shi yake bayarwa ba kaga wata abu ne yake bayarwa to wannan shine faduwa amma ka gane a badinin abun annabi Muhammadu ne ke raba dukkan wani abin da ake baka duk wani abin da ke zuwa hannunka annabi Muhammadu ne ke baka innama Allah huwal mudi wa ana al qasim to hadaratul qasimiyya din hadara ce wanda take koyayya wato ba a ganinta saboda haka in ka gani abinda za ka ce a tauhidinka kawai Allah to Allahn Allah ne eh Allahn Allah ne Allah ne mai bayarwa amma akwai na'ibinsa na'ibinsa shine al-halifatul amma huwa sayyidina rasulullah halifatul lahi fi kulli shay'in halifatul lahi fi kulli shay'in sayyidina rasulullah to hadaratul batiniya da shine yake iya kallon rabbul izzati hadaran batiniyan ahmadiyya shi ke kallon rabbul izzati ta ko ta ko ina yake karban duk abin da Allah yake bashi ma'ana tajallin da Allah yake yi kamar wannan wutan ai ba din ne wuta yake ba tajallin wuta ne ya bayyana ko haka ne ko to shi kenan kamar mu da muka bayyana ai tajallin iyayenmu ne muka bayyana a fili wanda da muna cikin mahaifiyan ko mahaifan ko muna cikin mahaifiyar mahaifiya ce mai aiwa ne ko mahaifi ne mahaifiya ce mai aiwa ko mahaifi ne a aiwa a to hanyar ta ga shi kansa yana ba da wahala to amma a ilmance kuji mahaifi shi ne ke aiwa ba mahaifiya ba mahaifi shi ne ke aiwa ba mahaifiya ba domin zubin ɗan a bayan uba yake ba a bayan uwa ba ne wannan taimako ne suka haɗu wato na san abu ne sa suka ce mahaifiya ne saboda na ce naman jikin mutum shine mani din mace kashin jikin mutum shine mani din namiji to kashin in ka lura ai shine rawasiyar shanihat ai shine asali ba dan shi ba naman aina zai tsaya saboda haka babu babu namiji ne mai aihuwa ba mace ce ke aihuwa ba namiji ne ke aihuwa ba mace mace tana da waɗansu ala ne wanda yake karfafan aihuwa shi yasa ake ba su dukansu guda biyu amma asalin aihuwa a bayan namiji ne a bayan namiji ne shi yasa namiji ko ya kai shekara ɗari zai aihu amma mace ba dole ba ne don da aihuwan kaga ko annabi ibrahim da annabi zakariya ya ce ya zan yin aihu kai fa alidu ya zan aihu kanat imra'ati akira matarsa tana akira bi ma'ana kad balagat samanuna samanina sanatan aw tisina sana shi kuma yana dan shekara 125 ne dan aksari ba a cika aure sa'o'i ba ana samu wani ya tsara wani da shekaru mijin yana tsarawa aksari aksari wataƙila an gane saboda haka to wannan hadaran na gaibi to shine asalin asalin asali wannan hadaran ahmadiyya shi ke kallon tajallin rabbul izzati manzo Allah bai taɓa kuskure daga abin da Allah yake nufi da shi ba saboda haka shi ko manzo Allah zai tace shi kuma duk wanda zai roƙi Allah ta ta fada ƙasa ba wani fada da za ta wuce sai annabi ya tantance abin tukunna ya wuce hazaran rabbul izzati to yana ba ku ne da Muhammadu shi kuma yana karɓa ne da Ahmadu shi yasa Salatul Fatih siffa ce ta Muhammadu Jawhara kuma siffa ce ta Ahmadu abinda nake son yi magana kai kenan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana son shi yasa in kuka zo kaga a ka'ida wanda yake cikin dan gida in na faɗi dan gida dan gida nace dan gida an fahimta wanda yake cikin ɗarika ba ya da karanta salatul fati ba sai da alola saboda sirrin ba irin sirrin zahirin da ka sani ba ne amma duk sauran salatayya an yadda ka karanta har salatul fatin za a karanta ko ni za a karanta amma banda jawharatul kamali saboda hususiyarsa daban ne da wancan an fahimta in ka karanta kuma baka samu abin da ake nema a samun ba ka yi da kungiwa ai abin nufi in ka karanta ka samu to sai ka karanta baka samu ba kai da kungiwa yawa tunda baka ji bari ka gwada ko to kayin amma ba za ka samu abin da ake nufi ba amma duk sauran salatiyya suna da wani amma wannan sharadin kenan saboda haka ya fito daga hadara hadaran sayyidul wujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tantance wajen soyayyarsa kayi kokari ka sashi a cikin zuciyarka in kai kai kai ka kasa to ɗauki salat jawharatul kamalin nan ka dinga yin sha biyu cikin dare ka dinga yin sha biyu kana ba manzo Allah shi zai soka to idan ka so shi ya soka ya kake gani to ko kai ka so shi kawai ya isa in kai ka so shi ya isa domin ka so abin da Allah yake so idan kuma shi ya soka ya isa to idan duka ka haɗa fa kaga tarakinku ba iri ɗaya bane ba iri ne ba ne tarakin zai zama yana da hawa da yawa Allah ka babu manzo Allah shine komai jiya muna magana akan zawahiru na manzo Allah zawahiru nan mun yi magana akan yadda aka fito wajen mubahala ko akan makareta da wanda suka yi nafarun min mu'aradatihi wanda suka zo suke yi mu'arada da manzo Allah yau za mu yi magana ne akan bokaye yadda suka faɗi labarin annabi tun kafin ya zo mun yi magana akan mala'iku mun yi magana akan jinnu duk mun yi go mun zo ko mun yi magana akan yahudu yahudu hifru rubaniya wal ahbari sannan mun yi magana akan ahlul kitabi to za mu yi magana akan wanda ba ruwan su littafin ko wani abu a bokaye ne aljanunsu ne tsinto ya faɗa musu an fahimta za mu yi magana kuma akan gunki da suka yi magana akan manzo Allah tsuran gunkin ya yi magana akan annabi Muhammadin wai dan ku yarda annabin shine shine komi Allahu wallazi an daga kullu shay'in babu abin da Allah bai sa ba kun san bokaye suna da ƙarfi kafin zuwan annabi Muhammadu bayan zuwan annabi ma suna da ƙarfi har ma a wannan zamanin suna da ƙarfi balle zamanin siyasa a yanzu e bokaye suna da ƙarfi sai dai an kasa gane bokaye ne musamman da yan izala suka zo tun da ba su da malamai haladu amalan salihan wa akhara sayya sai aka zo in aka gama ilimin rabli sai a ce mar boka in an gama ilimin hisabi sai a ce masa boka in mutum yana ba da rubutu ana sha sai a ce masa boko boka in yana da tarbiyya sai a ce masa boka sai aka rasa gane waye bokan waye kawai kawai suka buga mutane kowa sai zama boka sai kuma suka koma suna aikin bokancin amma kuma masu sai suka ce nasu sunna ne cire aljani ko ba haka bane sai zama shi kuma sunna ne amma ba bokanci bane to asalin abin da ake faɗa ya ai asalin abin da yake faruwa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su jinnu zan yi magana akan su aljanu dinnan da kuke gani na faɗa muku Allah ya halicce su ne min ma'arijin min nari ma'ajjani ba ya tsayawa waje ɗaya yadda ku ga wuta na haka yana haka to aljani bai sai tsaya cak waje ɗaya ba zai yi ba ba zai yi ba saboda Allah ya shi ne min ma'arijin min nari ma'arijin min nari kenan da ubangiji ya shi to su wannan yana hawa kan wannan wannan yastariquna sam'a suna wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan mitin ɗin da mala'iku suke yi sai su ji wani abu sai su sato sai su zo su faɗa wa bokayensu in suka zo suka faɗa wa bokayensu sai bokayen kuma suka faɗi ɗaya to saura ashirin da bakwai ko talatin da tara ƙarya ne ɗayan gaskiya ne sauran sai su shura daga aihuwan manzan Allah shine ma'ana yursula alayhi shuwazun min nari wa nuhasin fala tattasirani wannan wannan kibiyan da kake gani mai hasken nan yana kariya kafin zuwan annabi ba zuwan manzon Allah ne isharar zuwan annabi Muhammad shine har yanzu mu dukan mu ba wanda bai san wannan hasken wutan da yake tafiya ba yursula alayhi shuwazun min nari wa nuhasin fala tattasirani ai aljanu ake jifa in sun taso za su hau sama wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan da ya tariku sam'a don su su ji labarin da yake faruwa to a wannan tafiyar sai a je musu wannan sai ta warwatsar da su in suka faɗo wanda suka kakkare to kakkarewan shine suke komawa bayan gida shine suke komawa bayan gida su zauna in suka zauna shine dalilin ka zuwa ka shiga bayan gida ka ce a'udhu billahi minal minal hubusi wal haba'is saboda dukkan wanda suka karye da tsofa tsofaffin su wajen zaman su kenan saboda su wa'inda jinnu da ba musulmai ba kafirai to abincin su kenan bayan gida wajen zaman su kenan to duk lokacin da ka ce bismillah a'udhu billahi minal hubusi wal haba'is in ka shiga har ka gama bayan gidan ba wanda zai iya yin tasiri har ka fito yanzu ko ka samu mutane dubu da ka suke shiga ba ruwan saboda haka aljanun suka makale a jikin mata suka makale a jikin saboda an raina karatun an raina karatun iyayen duk an watsar an ce ayi watsi da shi kawai ka koma hadisi sai mutum bai iya hadari ba bai san ka'idar shiga bayan gida ba sai ka gan shi da muwadda malik wai yana cewa hadisin ma ba sahihi ba ne eh kaga yana muzurai ai hadisi kaza rahifi ne kaji magana dan iska rahifin rahifai mutumin da ba zai iya karantar da ahadari ba amma ya je yana raina waɗansu malamai saboda tashin hankali kawai an jefa mutane bala'i to duk wannan aljanin nan suke komawa idan ma aljanin suka koma shine dalilin da ake wannan addu'an dan aka wanda su duk aljani mumini kowane gida akwai ummarul buyuti duk gida in ka zo cin abinci baka yi bismillahir rahmanir rahim ba da aljannin da ku ci da aljannin da ku ci amma kai bismillahir rahmanir rahim zai jira ka idan ka ci kashi ka jefar kuma su ne za su ci abincin a jikin kashin abincin su yake fita wannan su ne muminai kenan su suna ci da tsakanin da roson dabbobi da ashin da muka ci muka bari duk shine abincinsu wannan su ne aljanu kaga istirakin sam ina son zan yi magana akan bokanci ne abin da yasa na kawo jinnu kenan ana fahimta na yawa to ila ma unzira bil kuhan al kuhan bokaye sun ba da labari akan abin da ya faru akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuma tsoratarwa suna faɗan cewa akwai wani annabi zai zo sun sani zai zo in ya zo za a sha wahala to kaga da ya zo din kuwa an sha wahala domin aljannu sun ba su sun ba su ruwa an gane aigo in aka baka ruwa ya kenan an faɗa maka abin da ba mai yiwuwa bane to sun ba su misalu shafi'u bin kulaybin akwai shafi'u bin kulaybin yana daga cikin manyan bokaye zamanin jahiliya shi sayyid bin kulaybin dinnan yana daga cikin manyan bokaye wanda suka ba da labarin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka ba da labarin akwai kuma shiqqu bin sa'ad al-azadi shiqqu bin sa'ad al-azadi wannan yana daga cikin bokaye zamanin jahiliya ya mutu kafin hijira da shekara hamsin da uku kaga in ka lura hamsin da biyar kaga kajin aikin mazala da shekara biyu kenan ya koma ga Allah shifu bin sa'adil azadi sannan bayan shi akwai satihu shi satihu shine rabi'u bin rabi'a shi ma mutumin boka ne daga cikin mutanen gasasana boka ne daga cikin mutanen gasasana shi ma ya mutu an aiki manzo Allah da shekara ɗaya ba duniya an haifi manzala da shekara ɗaya ya bar duniya akwai kuma a sawadu bin ƙari shi sawadu bin ƙari dama shi boka ne kuma mawaki zamanin jahiliya amma shi ya musulunta sannan ya rasu hijira na da shekara goma sha biyar bayan wafatin manzala da shekara biyar kenan shi ya musulunta ya musulunta ya rasu a cikin musulunci sai na umar bin al-khattabi ya yi magana a kansa riwayan abu ya ala ya fito ya yi magana a kansa bukhari ma ya rawato hadisi a kansa sannan akwai a sawad bin qarim kenan akwai hunafiru hunafiru shine boka ne daga cikin kabilan himyar shi ma ya musulunta a hannun ma'az bin jabalin a cikin yaman shi ma boka ne wayanda ake ji da su a ce akwai boka a waje kaza akwai boka a waje kaza to wayannan bokayen duk sun yi magana akan manzo Allah a tsarin su na bokantan a wannan lokaci assalama ya ya musulunta sannan akwai af'a najran af'a najran shi af'a najran shi ma boka ne amma hakimi gwani zamanin jahiliya kana ma'ashirar linizar ya zamo sun yi zamani da nizar nizar ɗan kakan rabi'a da mudirru ƙabilan rabi'a da mudirru akwai nizar a cikin kakannin manzo Allah to zamanin su ɗaya sun yi zamani tare sannan akwai jadlu binu jadlil kindi wannan garin su imraul kaishi ne mutumin kindiya wa ibnu halsata dausi akwai ibnu halsata dausi shi ma boka ne ya faɗi abubuwan da yake kan manzo Allah ke zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah zai wasu wasu wasu da bintu quraizin mace ce suda bintu quraizin wato ana kiran sa'ad bintu quraizin ita tana daga cikin yar ya ce wajen rabi'a yar abdushams wato hala ce ta usman bin affan yar uwan uba ne yar uwan mahaifin sayyidina usman bin affan ita ma boka ce zamanin jahiliya amma ta zamo musulma ta musulunta an kawo maganarta a cikin siyaru a alamin nubala da alhisaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar wa fadimatu bint nu'man akwai fadimatu bint nu'man ita ma boka ce ta faɗi zuwan manzon Allah ta ba da labari akan abin da zai faru zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man lam yan'adda kasaratun suna nan da yawa wanda ba yi musu iyaka ba wannan duk bokaye ne sun ba da labarin bayyanan manzon Allah dutsuna gumaka da suka yi magana akan manzon Allah su kuma ga sunan alal ikhlai alal taksir ila ma zahara ala alsinat al-asnam min nubuwatihi harshen gunki ne yake faɗan annabi Muhammad gunki yana magana kan annabi Muhammad wa ulul waqti risalati gunkin kuma yana faɗan cewa lokacin saukan annabin yayi kusa gunkin ne yake faɗa gunkin fa da kansa ba mai gunkin ba ba mai gautan ba mai notan gunkin ba a'a shi asalin makaryacin an sa shi ya faɗa saboda a nuna wa mutane waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ulul waqtar risalati da lokacin da za a bashi annabtan za a bashi annabta yana da shekara kaza za a haife shi a Makka za a haife shi makhatunun za za a haife shi makhatun surati za a haife zai girma a Makka zai yi hijira zai yi kaza za a bashi annabta yana shekara 40 gunki yana faɗan haka sai na rasulullah ya kamata su annabi shine shi kwalli ne kwal muhammadun fa ahmadu fardun jauharun lan yuqassam fa ahmadu fardun jauharun lan yuqassam ba za ka taba gani ba eh ahmadu fardun shi kadai ne jauharun jauhari in aka ce jauharun lan yuqassam a cikin diamond kala kala ne akwai diamond ɗin da yake fita a bakin kifi idan ana ruwan sama kifaye yana fitowa da baki wanda suke gefen rafi sun san abin da nake magana daga suna shan ruwa suna taron na saman ne to na saman ne ya shiga cikin sai ya kulle sai ya zamo jauhar to wannan ana tsaga kifaye ana samun zinari a cikin su wannan jauharin to shine ba a raba shi da wuka yadda yake haka yake sai dai a narka shi jauharun lam yuqas sama shi yasa aka kwatanta annabi Muhammadu da wannan wasu ne nan hawa ta filtin an ji aljanu aljanu suna suna magana akan samun manzo Allah kai wa min zaba'ihi wa min zaba'ihin nusabi an-nusab shine gumaka wanda aka yi su da dutse nasb kenan gunkin da aka sassaƙa da dutse an yi masa yanka an zuwa masa jini yana ba su labarin annabi muhammadu yana zuwa wa a jawafin suwari an yi magana manzala sallallahu alaihi a tamasilu gumaka a suwar tamasilu gumaka su ma an kawo manzon Allah sallallahu alaihi a jikin tamasilansu yana ba su labari annabi muhammadu ya yi kusan zuwa kai wa ma wujada min ismin nabi an samu daga sunan manzo Allah wa shahadatu lahu bi risalati an samu a rubuce annabi annabin Allah ne maktuba fil hijarati a jikin dutsuna wannan kuma har nan garin ma ana gani kuma a zamanin mu ma ana gani ko ana ganin tururuwa ma ta yi zane ta fitar da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi a tsarin gidanta ana ganin kuma girgije ma yana rubuta la ilaha illallah a sama Muhammadu Rasulullahi girgije waye je zana alƙadiru ala kulli shayin saboda wannan ya nuna maka ashe annabin gaskiya ne ya kamata wanda ba sa cikin musulunci su duba wayannan abubuwan mu muke yi akwai bishiya a India duk ganyenta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi ne yaya aka yi ta tsiro ta ina aka yi ganyenta yake fitowa da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi bishiya ce a india duk ganyenta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne wannan ba ana shaida ko ta ko ina ana gaya maka annabin annabi ba ne babu abin da ya buya ba ta inda annabi muhammadu ya buya babu babu allah ka taimake mu wani kuburi ana tonon kabari a ga kabarin cikin kabarin a rubuce ko kan kabarin a rubuce bi kalamil qudrati ba rubutun hannu ba a ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai bi hatil qadim ya dade a rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma aksaruhu ba za a iya faɗan iya abinda kawai sai dai ma aksaruhu mamakin yawan wayannan alamomi na ishara gaba da labarin samuwan sayyidina rasulullahi ba wa islamu man aslama bi sabab zalika ma'lumun wanda suka musulunta saboda ganin wa'annan abubuwan suna nan da yawa an rubuta almazkur kuma an ambace su wannan shine babin da muka yi bayani a baya za mu shiga babin aihuwan annabi muhammadu ai mun koro yawa daga sama zuwa ƙasa daga ina yake zuwa ina yake to yanzu kuma za mu zo wannan alamar duniya manzon allah ya zo to in ya zo kuma ya ne can baya abin da yake ba mutane wahala ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu nabiyyan arifun bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa tini la adama wala al ma wala as samawati as-sab'i wala al ardina wala al jannati wala an nari wala wala wala wala wannan in an dauke shi a harshen sufanci kuntu nabiyyan ni annabi ne inji manzo Allah arifun bi nubuwati kuma na san ni annabi ne wa adamu bainal ma'i wa tini ba ego kasan da da a gina annabi adamu balle a gura masa rai la adam ba adam walal ma'i babu ruwa walal ardi babu kasan walal samawati sab'i babu saman bakwai walal ardina babu kasan bakwai wala wala wala wala la jannatan wala naran ba wuta ba aljanna duk ba yi su ba ni na sani annabi ji manzo Allah wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa awwalu awwalu abidin shine farkon abidu mai bauta wa in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidina da Allah yana da dada na san shi domin ni ne farkon halitta ni ne farkon bayin Allah mihrabul wujudi tsayawa a nuna duk wani ibada na duniya mala'iku sun yi koyi ne a jikin manzo Allah ba manzo Allah ne ya koyi a cikin wani mala'ika ba domin ba mala'ikan manzon Allah yana nan ba mala'ikan manzon Allah yana nan ba yi komai ba manzo Allah shine ba alif rabbul izzati ba din sayyidina rasulullahi ne in na faɗi haka na faɗi wani karatu a dungule amma ranar da lokaci yayi in za a bayyana shi in ya bayyana a bayyana shi in bai bayyana ba shikenan Allah ya san yadda za a yi mai karatu zai iya tafiya har Allah ya sa ka gane waye annabin a nan gurin ko ina Allah ya nuna maka annabi Muhammadin yana nan to mun kai level din da ka gane baka gane ba ka gane baka gane ba ka gane baka gane ba har aka zo nuzulihi sallallahu alaihi wasallama tajalliyati min qabliha dibta fi zilali wa fi mustawdi'un haythu safal waraq ثم هبطت البلاد لا بشرا أنت ولا ملغة ولا علق تركب السفينة وقد الجم النصر وعال الغرق har ya kai hatta ta yake cewa indijaliya ta tanu da ku wa anta lamma wilitta ya rasulullahi bayan ya taso daga can din sai abbas ya ce wa anta lamma wilitta ashara qatil ardi wa ba wa ja wa ba'at bi nurika al-ufuq wa nahnu fi dhalika al-diyaw mu muna cikin wannan hasken ne dukkan mu nan duk wani halitta da kasan daga cikin hasken annabi Muhammad aka same shi wa anta lamma wilitta ya rasulullahi lokacin da aka halice ka da lokacin da ka zo duniya ka gama duniyan da haske shine ba dan manzon Allah ba kowa arni ba dan manzon Allah ba kowa arni eh asharaka nuruhu sharqan wa garban yaminan wa shimalan ko ina hasken annabi ne ya same ka tukunna ka zama mutum annabi ba abin bauta ba ne a shi mai koya maka bauta ne shi ne bawan Allah na gaske manzala shi ne abdullahi dukkanmu bayan annabi muhammadu abin da ya sa muka zama bayan annabi muhammadu man allamaka baban min ilimi faka annama abuka in sha'a ba'a wa in sha'a staraka wa in sha'a ataka wannan shine sai na abin da ya fassara ta kenan wanda ya sanar da kai ilimi ilimi in aka ce ilimi ba wannan ilimin kawai ne ilimi ba wai da Allah ya aka yi ranar da aka haifi muzuru aka haifi fa'aru ne faru da hausa bera in suka ga juna me yasa kuli ake falla a guje waye karantar da shi waye karantar da shi wannan mai kashe shi ne a ɗauko ku zo a sami 'ya'yan duk su zo duniya ga ɗan bera ga ɗan kuliya a zo a haɗa su a ga yadda za a a ga yadda wancan zai yi ihu ya nemi wajen kuya waye sanar da shi cewa wannan ne zai kake shi to a ilimin annabi muhammadu da aka ce mana kala lau kala rasulullahi ne anan ko kuma ɗabi'a ce mustamirra wanda ya ci gado na ilimin annabi muhammadu idan aka haifi yaro in aka kamo shi idonsa bai budu ba ana sa mar a baki sai ya tsotsa Wa ya gaya mar ya da kai ka sha ilimin annabi muhammadu ne ya ce maka wannan sai musulmi ka fito ma a gindin gunki a haife ka wannan din da sai ka samu wannan ilimin na manzo Allah ta nan zaka gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin eh sai ka gane sai ka gane annabi Muhammad shine rahama kowane irin abu Allah ka ba mu annabi faslun fi ayati allati zaharat inda maulidihi sallallahu alaihi wasallam ayoyi da suka bayyana inda maulidihi sallallahu alaihi wasallam aiwar manzo Allah wa min zalika daga cikin wannan ma zahar min al ayat ba aya ba min al ayat jam'u inda maulidihi wa ma hakatu ummuhu da abinda mahaifiyarsa ta gani ta faɗa wa man hadarahu min al-ajaibi da abin da ya halarto wajen manzo Allah daga al'ajabi idan ka duba cikin jawahirul ma'ani za mu yi magana irin namu shin manzon Allah an haife shi ne kamar yadda mata suke aihuwa ko kuma manzon Allah kawai ita ta gan shi ne kamar yadda ta ga abun al'ajabi sai aka ce manzala mata ba wanda ya kai su ba da shawara ba duk abin in aka ce mutum ya mutu ya bar mata da ciki ana rabon gado ana son a ga waye matar ta aihu a gabanta ya zo da rai ko bai zo da rai ba ba a karban amsan namiji sai a yanzu za a iya karba saboda akwai nos namiji wanda a mata mu suna aiwa a hannunsu amma wanda suke karban aihuwa su ake zuwa tambaya shin yaron da ya zo duniya ya yi kuka? in ya yi kuka ya mutu ya ci gado in ya zo a dunkule ne bai ci gado ba saboda haka tun a cikin mucece ne ba shi da gadon ubansa sai aka ce to an yarda da shaidan mata ana to aka ce mangala sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne kamar yadda mata suke aihuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a haife shi irin yadda ake aibuwan kowane mutum a duniya ba mata suna aibuwan mace namiji ne ta gabansu to saboda tsarkakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita sai da Aminatu ta ce ta ga annabin ne a gabanta a ajiye kawai to da ta ganshi ya amma ita ta yi naƙuda aka ce ta yi naƙuda amma naƙudan duk mala'iku sun zo sun shafa kirjinta babu wani abin da ta ji ko na ciwon baya ko ciwon haƙarƙari ko wani abu na motsi babu kuma babu wani abin da yake fara zuwa wa dukkan wanda ta ayu kamar su na shi ana kiransa ma'u hazin ruwan aiwa babu shi bai zo ba babu babu wani datti babu komai yadda kawai ta ta ga annabi Muhammadu a gabanta amma na sabtuwa ɗanta sai aka ce to me yasa mata ba su yi bayani ba tunda abin mamaki ne aka ce saboda annabi ne Allah zai iya kawar da hankalinsu ba su isa ba ko ba zai iya ba to wannan a kansa malamai su kaiwa suna kaiwa wannan rikicin ya zo a cikin jawaharul ma'ani shi wata ya yi magana da yawa a kai cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kawai gani kuma ka taba ganin mutum rayan da ya zo duniya ya yi sujada sai annabi muhammad kuma ya yi magana wanda suka yi magana a cikin duniya goma sha ɗaya ne ko ko goma ko sha ɗaya in kwakwalwa ta bata rikice min ba ana maganan annabi isa ya yi magana yana yaro jinjirin annabi sulaiman annabi yusuf ya yi magana yana yaro jinjirin juraiz ya yi magana yana yaro wa wasamai wata wasamai da tulburuji wutul asabul uhududi shi ma an samu wanda ya yi magana yana yaro to da mai at-targhib wa tarhib ya kawo tsakanin mutane goma ko sha ɗaya wanda suka yi magana suna yaranta وفيهم سيدنا ومولانا رسول الله yayi magana ranan da ya zo duniya ashhadu an la ilaha illallah wa anni abdullahi wa rasuluhu kamar yadda aka yi wa annabi isa alayhi salatu wassalam kaifa alidu wa lam yansasi basharan wa lam aku bagiya yace kadhalika qala rabbuki haka ubangijin yace miki sai to ya za a yi ya zo duniya yace in ya zo duniya yanzu ka tambaye ki ki ishara zuwa gare shi falamma waba'atu da ta zo duniya ta yi fiya na isa aka ce an nalake haza kaman ya hukuta haruna ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummiki bagiya ke ba mutumiyar banza ba iyayenki ba fasikai ba an san a ina kika samu wani ba sharar ilal mahadi ya ce inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأمرني بر والدتي والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كو ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم to kaga manzala sallallahu alaihi wasallama da yazo da nashi na manzala sallallahu alaihi wasallama ba irin wannan bane a'a gajiyar shi annabi Isa an yi shi ne da kun fa yakunu shi yasa aka yi shi da uwa ba uba haka ne amma annabi muhammadu haka ne annabi adamu kuma an yi shi ne halaktu bi yadayya na yi shi ne da hannuna shi kuma ba uwan ba uban hawa kuma aka yi ta da uba ba uwa kabar shi isma'ila shi ma aka yi shi ba uwa ba uba ragon da aka fanshi annabi isma'ila ba uwa ba uba shi ma haka aka kawo shi aka ajiye shi aka ce gashi wai a nuna maka ijazi ne in kwakwalwarka tana nan sai a da kai nan idan ka ce wannan annabi isa dan allah ne saboda ai ba uba aka haife shi to annabi adamu kuma dan waye shi ba uwan ba uban idan ka ce a ai an yi shi ba uwa ba wata ce to hawa in an gina annabi adamu ne to ita hawa kuma ba ita kuma a cikin uba ta fito kuma abun mamaki ne shi yasa a khadijatu ummat uwar daji yar saida sayyidina usman bin affodi take faɗa wa in kana musa saqa qaumuhu uyuna min al-ma'i darba al-asa tace fa fi kafi ahmadu qad fujirat uyuna min al-ma'i yawm az-zama idan ruwa annabi musa an ce da ki dutse ya daki dutse ruwa ya fito ta yi babin mamaki ba ne da nan an san ana samun ruwa a jikin dutse to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ranan kishin ruwa a tafin hannunsa ruwan ya fito wanne ya fi mamaki wanne ya fi mamaki domin ba a san ana samun ruwa a jikin mutum ba sai gashi nan an samu ruwa ya gajiyar an tambayi mai riwaya ko nawa ne ya ce laukun na mi'atu alfin lakafana da mun kai dubu ɗari ruwan ya ishe mu a jikin mutum ɗaya kaga abin da ake son ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ka gane shi fardun jauharun ladhi sama shi irinsa shi kadai ne an fito da shi a siffan mutum saboda kan kace manzo Allah mutum ne mutum eh mutum ne amma ba irin mutane Muhammadul bashar wa laysa kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar a wani gudun yake cewa Muhammadul bashar wa laysa kal bashar sidqul maqali wa rabbi da samahu ubangiji ne yake masa basharun saboda haka mu ce masa basharun kawai eh amma akwai magana yawa amma akwai magana maganan kuwa ka bi tarihinsa ka gani in an tambaye ka aka ce mutum ne kai ka ce mutum din ne ka taba ganin mutumin da ba shi da inuwa ka taba ganin mutumin da in ya taka yashi za a ganin kamansa amma in ya taka dutse a kamansa sai wani ya zo ya hau dutse dan ya tsalle mu gani sai ya koshi tukunna ya ci mai nauyi ko ya hau ya yi tsalle mu ga kafansa ya hau kan yashi kuma ya sanda dan kar a gani ranar da zai hau din ma kare ci komai saboda haka wannan ya nuna maka wani abu daban ka taba ganin wanda yake tafiya baya ya bai yi waiwaye ba kuma yake ganin baya kuma in ka zo ta bayan ba ka ganin kesa ba ka ganin ido a nan ka taba gani babu fardun jauharun lam yuqassam fardun jauharun lam yuqassam fardun jauharun lam yuqassam fa wallahi ma fi qalbi hazul lijari Allah kara mana son manzo Allah wa man hadara min al ajaibi abinda ya halarta wajen manzo Allah lokacin haihuwa min al ajaib wa kaunu rafi'ar ra'su inda ma wada'atu ka gani ko manzo Allah ya daga kansa lokacin da wada'atu ummuhu mahaifiyarsa ta ganshi a matsayin ɗanta tashrifan laha kuma a ranan ta kai muhallin da duk ake bukata a ranan ta kai muhallin da ake bukata shine aka mata kashafi domin ranan da ta haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan ta ga Kisra ta ga Rum ta ga farisha tana zaune a cikin ɗakinta a ba atalaha haske ya haskaka an mata kashafi wanda iyakan kallon ka ka kalli gidan yanzu duk wanda yake nan me yake nan waje ka gani duk ba wani sai ka fita ka leƙa to ita kuma daga nan ta kalli kisra ta kalli rum ta kalli ko ina tana zaune a cikin ɗakin wannan kallon da wani ido ta kalla jama'a ku kalle ni wannan kallon da me ta kalla da idan Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya muftartu wa la yadal abdi taqarraba ilayya bin nawazil hayri hatta uhibbu fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu wa basaruhu wula bai cika ba to ta yana za ka kai ta wuta wannan shine abubuwan da yake faruwa idan mutum bai san abu bai sani ba ya tsaya kawai kawai sunan sumun bukumu yawa in ya tsaya kan haka sai mutum mun yadda dama ba karya ba ne in abin da baka sani ba ka ce baka sani ba amma ka tsaya ka zarfafa kuma a cikin abin da ya shafi janibi na manzo Allah ka ga mutum har yana tura hula yana gyarawa wai shi sai ya kai shi wuta sai ya kai iyayen sa wuta zancen banza zancen wofi Allah ya kiyaye shahisan bi basri ila sama yana kallon sama shahisan bi basri ila sama wa ma ra'atu min nurin da abin da ta gani na daga haske allazi haraja mahu inda wiladati a lokacin aihuwar manzo Allah abin da ya fito riwayar Irbad bin Sariya kenan wani irin haske ne shine wannan hasken da ya fito ya keta ko ta ko ina wa maratu izaka ummu Usman bin Abi Asi da abinda mahaifiyar Usman bin Abi Asi ta gani min tadallin nujuma taurari sai da suka yi kasa kuma ku ga wani irin abu da manzo Allah zai zo duniya a shekaran da ranar da annai muhammadu zai zo duniya ga baki ɗaya an hana duk mata sai dai su ɗauki mazaje saboda mataimakan babu wata mata sa'ar annabi duk duniya mace sa'ar annabi muhammadu babu duk duniya babu saboda girmama annabi Muhammadu to da Allah wa ma ka mislihi wa ma ka misli ibnu abdullahi sharqan wa magriban ba za ka samu ba za ka ji ba duk wannan an yi ne dan a nuna maka ko fardun jauharun fardun jauharun gashi nan ya zo gashi nan shi nake kallo kai fasnayil fulka fa innaka bi ayunina bi ayunina fasnayil fulka fa innaka bi ayunina wannan ana magana in ka ji maganganun duk ana maganganun duk gurin da ka ji duk gun da ka ji an ce annabi annabi nuhu ne a nan gurin annabi waye a gurin waye a gurin waye a gurin waye a gurin annabi muhammad ne annabi muhammad ne ko mala'ikun da suka yi sujudi wa annabi Adamu, ai ba sun yi wa annabi Adamu bane sun yi haske wa annabi Muhammadu ne. Annabi Muhammadu ne. Iblis ɗin da ya kasa yin sujada baka ji abin da aka ce masa ba? Na ce kai sujada baka sujada ba, an kunta min al'alina. Akwai waɗansu mala'ikun da ake kiransu alina su muhayyamun ne. A ɗimauci suke saboda girman jalalan Ubangiji. su ba abin da suka sani banda kawai biyun ɗaya ne su abunsu ɗaya ne babu abin da suke gani illa rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya ba mu dan fahimta wa zuhurun nur inda wiladati haske ya fito lokacin haihuwarsa hatta ma tanzura illa nur har ya zama mahaifiyar manzo Allah ba abin da take gani sai hasken haske ne a ba'a a ba almakan haske ne ya cika gurin gaba ke daya ta tsinci haske a cikin haske allahu nuru muhammadu nuru in baka gane ba allahu nuru samawati wal ardi masala nurihi don yasa ya ce masala masala nurihi kamishkatin fiha mizdahun almizdah fi zujajatin azzujaja ka annaha durri yuqad min shajarin mubarakatin zaitun la sharikatin wala garbiya yakad zaituha yudi walau lam to wani nurun sai ce maka nurun ala nuri nurun ala nur yahdi Allah li nurihi man yasha'u to wani hasken ne yake hidayan wa innaka lahadin ka gane shine nurun kenan in ka ga dama ka kira annabi qur'ani in ka ga dama ka kira shi nuru in ka ga dama ka kira shi siratu in ka ga dama ka kira shi hudan in ka ga dama ka kira shi haqqu in ka ga dama ka kira shi yaqinu in ka ga dama ka kira shi muhammadu in ka ga dama ka kira shi ahmadu in ka ga dama ka kira shi mahmudu in ka ga dama ka kira shi hamidu in ka ga dama annabi muhammadu kasaratul asma'i tadullu ala sharafil musamma sifatul lahu duk siffa ne Allah ma sunansa Allahu ne amma rahmanu rahimu malikul qudus salamul mu'min Allah ka gani anan ko to shi din ne an ka matsa gaba zaka gane siffa ne ba sunansa bane wai shin ma kai Allah ke sunan sunan kawai in ka dauka zaka ga ism wai Allahu shi ne sunan Allah ko ismul martabati ne na Allah Allahu sunan Allah kenan ko kuma a sunan martaba ne na Allah to me sunan Allah haka annabi yake buya eh sai ke kala da sai ka zo nan kana kaman ka kama hanya haka sai safi gaskiya ko ba shi na kama ba ne sai ka zake neman shi sai ka sabule haka haka ka dinga tafiya kenan idan kana son ka shiga wal ajazu an darkil idraki idraku sai duk mai yin tarbiya ai abin da yake yana tare da shi yana tare da shi duk mai yin tarbiya ina sake faɗa hasken a jikin shi yake amma a wani guri yake nema shi yasa yake shan wahala to neman a wani gurin shine hijabin daga ya gane daga ya gane abin kuma ta dama abin haka yake to haka annabin yake eh duk ranar da ka gane shine kai kai ne shi zaka ta dama abin haka ne eh amma kafin ka gane shine tashin hankalin idan ka gane ko layaran ka je aka tambaye ka ka san abin da zaka faɗa shi yasa aka tambaye a Malik bin Anas man rabbuka yace misli yusalu man rabbuka ilmu ne yake tambayan man rabbuka sai da ku nemi wawaye gidadawa an ce sai na lokacin da aka lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam ya koma ga Allah sai na Rasulullahi ya ce yana masa talqini ya ce Ibrahim in ja aka sa'ilu in ma su tambaya sun tambaye suka zo maka suka tambaye ka kaza ka ce kaza sai sayyidina umar ya ce ya rasulullahi yanzu ibrahim al-mu'azzam ma da watansa goma sha takwas kenan sai amma tambaya ya ce haka ne umaru sai an tambaye shi sai an tambaye shi ya ce mun shiga uku in dai ibrahim al-mu'azzam dan manzan allah za a tambaye shi a lahira to dan hasabu kuma yaya kenan sai manzo Allah ya ce ka sha kurminka yadda ka gane abin a nan a can din ma haka ya rasulullahi yadda na gane abin a nan din ma a can haka ne ta yace to na ji lahira a banni da mala'iku a banni da mala'iku ranar da zai bar duniya ko da kwana uku ka abul ahbari ya ce umar bin al-hattab ya amirul mu'minin ne sauran ka kwana uku ka mutu washe gari ya ce ya amirul mu'minin ne sauran ka kwana biyu ka mutu washe garin washe gari ya ce masa ya amirul mu'minin yau sauran kwanan ka ɗaya ka mutu ranan da ya faɗa ranan a sallan asuba ya fito kuwa ka soke shi sai ya kira ɗansa abdullahi ya ce to gashi nan lokaci na ya yi amma ba abin da nake so a duniya sai dai abin ne ne a tare da abokanai na ko za ka je wajen sai da aisha ka roƙa mun ko ta yarda abin ne ne kusa da abokane na? Abdullahi ya je samu sai da Aisha ta ce laƙar taraktul makani li nafsi gurin na bar shi ne don kaina walakin asartuhu alai na zaɓa masa a zuwa bin shi kuma abin mamaki yadda aka gane annabin ba mucance ba ne tunda annabi ya koma ga Allah aka bin shi a ɗakin tana kwana a ɗakin ba irin gawan yanzu matarka da take son ka ranar da ka mutu in aka ce ga ana ɗaya da fita a ɗakin wurin tana tsoron ka amma tana son kuɗin ka tana duk abin da ka tara ana lissafin ka bar kaza ka bar kaza wannan a bar mata lissafin amma kai dai kan kun yi hande oba eh kaga wani ashana za a fitar da mutum suna yin kamar za su rike shi ƙarya ne da zai ɗan ɗago ya ce zo mu tafi saboda ba a shirya ba ba a shirya ba sai na marbula kaɗaji da ya faɗi haka sai da aisha ta ce ta bar mai ya dawo ya gaya masa ya ce amir al-muminina ta baka gurin ya ce alhamdulillah Allah ya cika min dukkan burina dama ba abin da nake nema a duniya kamar haka na gode wa Allah a wannan ranar a lokacin ya koma ga Allah an yi jana'izansa in kwakwalwa ta bata mance ba sai na usman ko abu huraira wanda ya sallace shi da aka zo aka kai shi aka tona rami aka binne shi sai na ali bin abi ɗalibin yana tsaye kashifi irin abin da ake neman nan yana tsaye ana binne shi sai da an gama binne shi kasan ana gama binnewa an gama komai da komai to mala'iku da su zuwa lokacin suna zuwa sai na aliyu yana tsaye sai aka ga yana dariya sai aka ce ya aliyu me yake faruwa ya ce an sha gwagwarmaya da umaru a duniya ga shi yanzu ma suna gwagwarmaya da mala'iku a lahira masu tambaya ne suka zo za su ma tambaya man rabu kai cika ki ta kuwa guri ku bani muta eh wannan sayyidina ali bin abi talib shi ke faɗa akan sayyidina umar bin al-khattab mai ido da kwalli kanin manzon Allah wanda yake gani da ganin Allah saboda haka kai ma har yanzu har goben jibi idon na nan in kai aikin za ka gani saboda kara ba ka ce kai kun ji irin abin a'a kai ne wani abu yawa amma ba irin abin ba ne kai ne wani abu wanda baka san abin da ake ciki ba dan firamare ne aka zuga shi aka ce yana lecturer ne a university dan firamare aka zuga shi aka ce shine lecturer a university kaga ko an sha wahala to wannan abin da yake faruwa kenan shi yasa in suka ji abu suke saurin karyatawa babu wani abin da zai zo ka bi shi a ka'idarsa sai ka tabbatar da abin haka karyatawan aiki ne na inkari shi kuma inkari yana jan mutum ne zuwa ga hasada yayawa ne ya sani shi bai sani ba kuma abin ba haka ba ne malami yana karantar da almajiri almajirin ya fi shi fahimta so nawa so dubun dubu halil farahidi shi ya karantar da sibawai amma sibawai ya fi fice sai koma ya ta wani fannin aka ba shi wani bangare na ilimin mizabu shi'iri shi kuma fito da shi duk duniya ba wanda ya fito da shi sai shi a bakinsa aka ji kuma malamin sibawai ne amma kuma ga sibawai ya zamo ya gagari duniyan har shi ma ya gagare shi to amma sai da ya koma ta wani hanyar kuma aka ba shi kuma abin da shi ba wajen sai ya sake dawowa ya zama almajirin shi dole haka abin yake Allah yana kyautar sa yadda yake so kuma yana kassama shi gurin da ya ga dama Allah ka tsara mana son annabi duk kyautan a cikin annabin ne wa qaulin shafa akwai shafa'u ummi abdurrahman bin aufin mahaifiyan abdurrahman bin aufin lamma sakana alaihi salam ala yadayya lokacin da manzo Allah ya fado hannuna wasta halla samitu qailan yaqulu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya an ce shafa'u tana daga cikin wanda ta kai aihuwan annabi Muhammadu ta jana cewa rahimakallah Allah ya maka rahama daga ina ta ji hadaratul gaib to ya ta yi ta ji an bude mata kunnan ita ma ta zamo wa sam'u a sam'u ai kyauta ne na annabi muhammadu wa ba alima bainal mashariqi wal magharibi aka haska mata gabar da yamma ta nazartu ila qusurur rum ita ma aka mata kashafi wa idza menene mai alburda yake cewa idan mai arziki ya sauka kasan masu arziki wai za sakhara ilahu unasun li sa'idin fa innahum su'ada'u sakhara ilahu unasun idan Allah ya wadatar da ku da mai arziki in ya sauka cikin kun zama masu arziki haka ne to gashi nan ya zo ya fara rabawa sai na rasulullahi وما تعرفت به حليمة وزوجها زئره من بركته صلى الله عليه وسلم ودرر لبنها له واللبن شارفها وحزب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته ذا متشاء gobe in Allah da za mu tattauna in ya yiwu mu ƙaro waɗansu abubuwan da ba cikin wannan littafin a cikin karatun mu ja shi gaba ɗaya in Allah da in kuma ya yi abin da Allah da ya yi domin shi yake yin abinsa amma mu sani mu so annabi kuma mu kusanci annabi da salati kar mu zamo malalata mu sake lura da wannan abokina da ya zo shekara biyu ya yi muhadara a kan jakin da wani kuturu ya hau yayi shekara 20 yana Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim yana bara amma jakin ya mutu shekara 20 yayi yana zaune akan jakin yana bara jakin ya mutu aka jefar da jakin a kududdufi aka yi aka yi a kona shi ki konuwa aka tura masa shara shekara takwas baya shekara takwas baya nan aka zo kududdufin ta cike a kano an zo an nemi greda ana share gurin za a yi gida aka samu jakin yadda yake yadda yake haka yake ba fa jakin ne yake salati ba a'a zama ake akan jakin ake salati to da Allah idan ka zauna akan buzu kana salatin annabi buzu zai shiga wuta to a sha almajari shau jani ba su shiga wuta ba azul ma'imin wa azul wafi azzi qadiman la wa azul baqi baha nau ya fasma wa daw wa laysa lil abdi suwa mudaw in tasabtu innani magalubu wa ladabi lakati uli masubu فقهر عدوي إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غيرك تريد أرى العديد كيف تأخر المريد وكيف تذله ماذا يريد لتتكي من العدو إلينا وطينه يعاد فينا لا تلك من أساله زيادة فقد بدا وعد من الإنادة أبونا كان ممتر عليه مدر السوء ومعالجه والكوني سوري وجدني خيري والكسر من الوصول مني إما الجليل مجدا وانتردا منا بني أمود أو جسمدا أتا أراني سرم قريبا يكري كل الإداء ونقل هذا مقري متين يا متين يا متين بك استجبت أسماءكم أجد بين الباري عن ذريبا قد يقوى الشيء ولو قريبا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل حتى الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما أخرت لك يؤدي يا رجل المال لك مؤثره وقم الذي أعرفه ونسره الذي مدلي على المنكر فعالي وكاتل الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما ربنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين